الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على على المبعوث رحمة للعالمين بشير ونذير صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى فالأكثرون جوزوا للعارف ثالثها يجوز بالمرادف وقيل إن أوجب علما الخبر وقيل إن يسى وقيل إن ذكر وقيل في الموقوف وامنعه لدى مصنف وما به تعبدا وقل أخيرا أو كما قال وما أشبهه كالشك فيما أوهما
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين آه، منا مغانا أكن الرواية بالمعنى رويتو حديثي da ma'ana da maganganun malamai akan wannan da sabanin da suka yi amma mafiya yawancin malamai kamar yadda ya faɗa sun halarta riwaya bil ma'ana amma bisa sharuɗa zanto mutumin da zai riwaya bil ma'ana din nan arif ne masani ne ga harshen larabci masani ne ga manufofin kalmomin larabci maqasidul dilalat sannan kuma ya zanto ya san ma ya hilul ma'ana abinda zai canza ma'ana daga yadda take ta koma wani abu daban wanda shine ra'ayin al-aktharun suka ce ya juzu mutlaqan amma ga waɗanda suka ga waɗanda suka cika waɗannan sharuɗa kauli na biyu shine kaulin waɗanda suka ce bai halatta gaba ɗaya ba gaba ɗaya bai halatta ba sawa'un ga mutumin da yake masani ko ba masani ba hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ko maganar sahabi ko tabi'i duka bai halatta ba kauli na uku shine juzu bil muradifi ya halatta amma a kalmomi ka kawo kalmar da take daidai da yar uwarta amma ba ka canza jumla ba ba jumla gaba ɗaya ba wa qila in awjaba ilman al khabar wannan shine kauli na hudu wanda akan sa muka tsaya wa qila in awjaba ilman al khabar wasu kace idan hadisin da zai da aka rawaito yana hukunta aƙida ne al'ilm anan ana nufin al'itikat wato ya kunshi aƙida ne abin ne na aƙida wanda mutum zai kurlice a zuciyarsa ya yi imani da shi su to wannan ana iya kawo shi da ma'ana saboda ba lafizan ake duba ba ma'anarsa kawai tun da wani abin da za ka iya kurlice kaga a bisa wannan kaurin in ya zanto hadisin ya kunshi wani abu ne da za a yi a aikace ba na ma'ana ba to wannan ya kamata ya zanto an kawo shi da lafazinsa kamar misali a ce hadisin da yake cewa tahrimu har takbir wa tahlilu har taslim tahrimu ha ita sallah tahrimu har takbir kabbara ita ce tahrimu ha ita ce kulla sallah sannan wa tahlilu ha taslim kaga wannan wani abu ne da ya shafi aiki ba ya shafi aƙida ba kamar khamsun yuqtalna fil hilli wal haram hadisin abu biyar ana kashe su a sama'un an same su a cikin wajen harami ne ko cikin harami aka faɗi dabbobin da aka halatta a kashe kaga wannan duk abin da ya shafi aiki ba aƙida ba to wannan shine kauli na hudu sai kauli na biyar shine ya ishara gare shi da cewa waqila in yansa waqila in yansa ay in yansa al-muhaddithu al-lafza in malamin hadisin ya manta lafazin hadisin domin da ya tashi karbar hadisin ya karbi lafazinsa ne da ma'anarsa lokaci guda da aka gaya masa hadisin ya rike lafazinsa ya rike ma'anarsa to sai zanto ya manta lafazin amma ma'anar tana nan a kwakwalwarsa to wannan sai kawo ma'anar tunda lokacin da ya karbi hadisin aibiyin ne suka shiga kwakwalwarsa suka zauna lafazin da ma'anar sai ya manta lafazin to sai ka ma'anar domin bai kawo ma'anar ba shi kenan za a rasa maslahar abin da yake dauke da shi zai tafi sai ka ce to maimakon a rasa abin da yake dauke da shi ya kawo ma'anar an ji ya manta lafazin amma faɗi ma'anar mai ake nufi an gane dan ya zanto hukuncin da hadisin ya kunsa bai kubuce wa jama'a ba wannan shi ne kauli na biyar kaga kenan in yana iya tuna lafazin a wannan kaulin yana iya tana lafazin to bai halatta ya kawo shi da ma'ana ba amma in ya manta lafazin ya halatta an fahimci wannan kaulin kauli na shida akasinsa ne kauli na shida akasin wannan ne shine ce waƙila in zakar wasu ka ce a'a in yana tuna lafazin to ya halatta ya ruwaya da ma'ana saboda ai lafazin tare ke da ma'anar in ya manta lafazin ma'anar za ta bace amma in yana tuna lafazin ma'anar za ta zo to sai kawo da ma'anar an halatta masa kaga akasin abinda waɗancan suka faɗa wannan shine kauli na shida kauli na bakwai waƙila fil mawqufi wasu kace ya halatta ruwaya da ma'ana amma a hadisi mawqufi kadai hadisi mawqufi shine hadisin da aka danganta shi ga sahabi kawai wanda ba a danganta shi ga annabi ba kace sahabi kaza ya ce ko sahabi kaza yayi kaza suka ce in wannan ne kana iya kawo da ma'ana domin al'amarin sa da sauki ko da an samu kuskure ba zai yi tsanani ba kamar a ce ka danganta abin ga annabi ne kuma aka samu kuskure sauraka suka taƙaita abin ga ma'ana kadai ga mawufi kadai wannan shine kauli na na bakwai to waɗannan su ne wanda ya kawo a cikin nazamin kuma za ku kula duk ya kawo su da siga ta tamrini wanda yake nuna maka kaulul aksare da shine abin dogaro mafiya yawa abin da malamai suka tafi a kansa kuma a aikace shi ya rika gudana kaulin farko a aikace shi rika gudana domin muna gaya da lafaz kissa daya za a rawaito ta da lafazza daban-daban daban-daban amma kuma duk suna ba da ma'ana daya za a ga malaman hadisi duk suna kawowa wasu ma za su yi kamar yanzu abu dawud yana ishara zuwa ga wannan ma da yawa ce haddasa fulan wa fulan ha haddasa na fulan wa fulan al-ma'ana ma'ana al-ma'ana wahid ma'ana ko da lafazin su ya saba amma ma'anar ɗaya ce to kaga hatta su suna abin hadisai da yawa a cikin hadisin ruwayar jamalu jabir a cikin sayul bukhari kaga ta zo da lafuzza daban-daban har ma da sabani a cikin takdirin ukiyar da aka sayi da aka sayi wannan rakumin da ita nawa ne an samu sabani a nan wanda yake nuna maka cewa kuma kissa ɗaya ce sau ɗaya ta faru wanda yake nuna maka cewa ana iya samun sabani a wajen lafazi wajen kawo duk da dai za su ittifaki akan kawo ma'anar kissa amma za su iya sabawa a kan lafazi to wannan yana nan da yawa hadisul isra da za ga lafazan sa suna sassabawa a wasu gurare amma kuma duk da yanzu ma'anar za ka ga ta tafi guda daya to wannan babu matsala akwai wasu akwal da bai kawo su anan ba kamar akwai wanda suke cewa ya halatta ga sahabbai kadai saboda su suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam su suka san a cikin wani yanayi yayi magana da yayi magana bai faɗa a cikin wanda yanayi ya faɗi maganar da ya faɗa saboda haka su suna da iko su kawo hadisi da ma'ana amma wanda ba su ba suka ce ba su da iko su yi wannan shi ma wannan kauli ne daga cikin maganganun da aka aka hikaito daga wasu malamai wasu suka ce wasu suka ce a'a ya halatta da sahabbai da tabi'ai wasu suka ƙara tabi'ai shi ma wannan kauli ne wasu suka ce a a ya halatta amma wajen fatawa ko alƙalanci amma ba wajen ruwaya ba in a wajen fatawa ne ko alƙalanci ka iya kawowa da ma'ana amma a wajen ruwaya ba za ka kawo shi da ma'ana ba to wannan duka maganganu ne da an same su daga malamai amma dai maganar da al'aksaruna suke kai mafiya yawan malamai ita ce tafirin jayi don haka ruwaya da ma'ana ta halatta amma ga wanda ya san abin da yake ba kowane mutum ba ne zai ce zai kawo hadisi da ma'ana amma duk da wannan al'asulu asali shine ka kawo lafazin saboda abinda lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunsa ya kira abinda kowane irin lafazi za ka kawo zai kunsa fasaha da take cikin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fasaha da take cikin maganar kowa saboda ka in dai har an kiyaye lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganar da shi ya yi furcin da shi to kawo shi yafi akan kawo wani lafazi wanda ba wannan ba to shi ne a nan sai ya kawo togaciya inda ba a canza lafazi ka ce za ka kawo da ma'ana akwai abinda ba za ka canza shi ka ce bari game da shi da ma'ana ba shi ne ya ce wa na'ahu lada musannafi ko? yau wa na'ahu lada musannafin وما به تعبد وامنعه لدى مصنف idan littafi ne zaka dauka ka kwafa to ka karka canzawa kana kwafasa da ma'ana tunda littafi wani abu ne haƙƙin wani to in shi littafin kake kwafa to ka kwafi littafin sai da yake shi ya ce ka hana yin ruwaya da ma'ana ga littafi musannaf shi ne littafi rubutacce littafi rubutacce ba a canza ba ka ɗaukar sayar bukhari da suka ce barka canza ruwayoyin saboda kalmomin sun yi tsauri barka caccanza su da masu sauƙi na zamani ka buga ka ce ga sayar bukhari baya halatta saboda mai saboda in kai haka zalunci bukhari ba haka ya rawaito tafansa ba haka ya rawaito hadisansa ba sai ka bar masa kayansa haka amma in mutum ne ya yi littafi sai kake so ka ɗauki wani abu abinda bature kice quotation kake so ka yanko wani abu daga cikin maganarsa to anan a gurin malamai sukan sukan halatta ka yi quotation da ma'ana ka yanko maganar mutum da ma'anarta ba dole ne sai ka lazimci lafazinsa ba ka kawo ma'anar ka ce kamar yadda yake a littafinsa kuma wannan za ka ga shi ya fi yawa a cikin rubuce-rubucen magabata yanzu ka ɗauko rubuce-rubucen magabata yayin da suke kawo ra'ayoyin malamai da suka faɗa a littafansu za su kawo ma'anar ra'ayin ne ba lafazin malamin ba sai in akwai wani abin da suke so su ɗauka a cikin lafazinsa sannan suke yanko lafazin amma sukan kawo ma'anarsa wani lokaci ma su ce ƙala ya ce sai su kawo maganarsa amma ka koma asalin littafin sai ka ga akwai 'yan canje-canje ko ka ga akwai takdim da ta'khir wata maganar an gabatar da ita wata an jinkirtar da ita wata an ƙara ɗan harafi ko harafi biyu ko uku wanda ba zai canza ma'ana ba to wannan za ka ga sun yi sauki a kan haka sun ka ɗauki littafin fathul bari sharhi mafi kusa da mu za ka ga nukulat da yawa in ka koma asalin inda ya ɗauko magana sai ka ɗan gada akwai dan bambanci yana dauko maganganu daga malaman da suka gabace shi kamar ibnu battal a cikin sharhinsa da yau bukhari ko ya dauko maganar abul abbas al-qurtubi a cikin al-mufhim to duk sanda ka koma can asalin littafin sai kaga akwai dan bambanci duk da dai yayi kokari wajen kiyaye ma'anar wani lokaci sukan yi haka domin su ba da ma'anar cikin takaitaccen kalmomi ba tare da sun kawo ta duka ba ta yi tsawo sai su dunkule ta sai su matse ta amma kuma ma'anar da ya ta fito to in wannan quotation ne za ka yi nakali ne za ka yi to wannan ya halatta amma in littafin za ka kufa to ka kufe shi yadda yake kakka canza masa shi don ka canza masa ka canza abin da ba naka ba shi ne wamna'ahu lada musannafin ka hana yin ruwaya da ma'ana lada musannafin in wajen cirowa ne ko wajen kwafo littafi ne musannaf ai mu'allaf wato littafin da aka rubuta sai ce wa ma bihi tu'ubbida hakanan da abinda aka bautar da mutane da lafazinsa wa ma bihi ai bi lafzihi tu'ubbida abinda aka bautar da mutane da lafazinsa kamar al'azkar misali al'azkar nabawiya akwai zikiri da ake yi a bayan sallah akwai da ake yi a sujjada a ruku a sujjada akwai tahiya akwai kiran sallah waɗannan duk alfaz ne ta abudiyya ba a canzawa ba za ka ce ai hayya ala salat inda hayya ala nufu taho ba ta'alau ka ce kai za ka ce ta'alau ila salat ta'alau da ce to me da ma'ana kake kawo ba za ka kyare ka kamar kabar bari na tafiya ruku'u da abin da Allahu akbar ba ka ce Allahu a'zam ko ka ce Allahu akbar وقال ألف دلم بل أنت لك شيء الله الكبير كتب سجنة كتعد ما أنا ديتي to wannan an bautar da kai da lafazin ne lafazin ake so a ji daga bakinka shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa albara ibn azib addu'a kwanciya bacci ونبيك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت lokacin da ya zo maimaitawa sai ya ce wa bi rasulika allazi arsalt ya annabi ya ce masa la wa bi nabiyyika allazi arsalt sai ya hana shi ya canza ar-rasulu da annabi duk da cewa zatin mutum da suke nunawa ar-rasuluka allazi arsalt shi ne dai annabi annabiyuka allazi arsalta shi ne dai annabi din ba a canza ya zama wani daban ba to amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shi ya canza don wannan zikiri ne haka ake san shi ba za ka canza shi ba to shi ne wannan shi ma ya shiga ƙarƙashin wamna'ahu shi ne wa ma bihi tu'ubbida da abin da aka bautar da mu da shi wannan ba za ka canza shi ba sai ya ce wa ƙul akhiran au kama ƙala wa ma ashbahahu كالشك فيما أبهم وقل أخيرا أو كما قال wato in ka kawo hadisi da ma'ana to ƙarshen hadisin ka ce au kama ƙala da zara ka kawo shi da ma'ana to ka cike da au kama ƙala wanda zai nuna wa mai sauraron ka cewa ba fa lafazin hadisin ka faɗa ba ma'anarsa kalmar au kama ƙala jan hankali ne ga mai sauraron ka zuwa ga cewa lafazin bai zo maka ba amma ma'anar ta zo maka ita ka faɗa sai ka ce ko kuma kamar yadda ya faɗa sannan akwai kan da garki ko da an samu kuskure ka yi togaciya ka yi togaciya au shibhahu ko kuma abin da ya kawa ma ashbahu ko abin da ya kama da au kama qala ka kawo wata kalma ce au nahwu hadha au ashbahu hadha wata kalma ne da za ta yi kama da au kama qala don gudun kada a samu tangarda akwai daga cikin magabata kamar wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance masu irin wannan togaciyar in suna ba da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam gudun kak su je su kaga masa abin da bai faɗa ba kamar abdullahi dan mas'ud a rawaito cewa imamu ibnu majah da ahmad da al-hakim sun rawaito cewa idan ya ba da hadisi ce ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai idanunsa su fashe da su fashe da kuka hawaye su rika zubowa daga idansa jijiyoyin wuyansa duk su tashi ya rika cewa au mislahu au nahu au shabihu yana ta kokarin ya togaciya don kada ya je ya faɗa abin da ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba haka ne shi ma aka ce abu darda shi ma haka yake shi ma duk sanda zai kawo maganar annabi sallallahu alaihi wasallama to sai ya ce auka ma qala rasulullah kuma yadda ibnu majah ya rawaito da ahmad a cikin littafin cikin littafin su ka shakki fi ma ubhima kamar kamar yadda zai faɗi irin haka ya ce auka ma qala yayin da yake shakka fi ma ubhima game da abinda aka wato ya rikice masa abinda ya rikice masa bai gane shi ba abinda ya shiga masa duhu to shi ma in ya zo faɗarsa in ya shige masa duhu saboda yana shakkarsa to sai ce auka makala wato ba ruwa ya yi da ma'ana ba yana zaton ya ruwaito abin da ya amma kuma yana ɗan shakka shi ne ubuhima ai ubulika alayhi abu abinda al'amarinsa ya rikice masa to shi ma zai ce auka makala to wannan dai yana nuna cewa idan mai karatu yana shakka ko shi ma da yana shakka akan wani lafazi yayin da ya karanta shi to shi ma sai ce auka makala ko au shi buhu au na hauhu na'am
وجائز حذفك بعض الخبر إن لم يخل الباقي عند الأكثر وامنع لذي تحمة فإن فعل فلا يكمل خوف وصف بخلل والخلف في التقطيع في التصنيف يجري وأولى منه بالتخفيف
سنن نهينا مقدر مسألة اختصار الحديث كاو حديثي أتكعيشي akwai bambanci tsakanin رواية الحديث بالمعنى لكم اختصار الحديث كتكعي حديثي أنا حديثي ليدوه kai kuma kana son ka yanki wani bangaren sa ka bada hujja da shi ba duka hadisin kake so ba to ya halatta ka datsi wani bangare na hadisi ka ambace shi ka yi ruwayar sa ka bar saura ko ko bai halatta ba to shine anan yake magana akan sabanin da malamai suka yi anan yace wajaizun hasfuka ba'd al-khabari shafewarka wani bangare na hadisi ya halatta shafe wani bangare na hadisi ma'ana ka ambaci wani ya halatta amma ya halatta gawa ya halatta ga wanda yake da ilimin da zai yi haka don wani in ka share bangarensa to sai canza ma'ana akwai maganar da take da alaka da ta in ka share ƙarshen to sai ma a kasa gane ko kuma ma'anar abin nan a farkon sai ya ba da wata ma'ana وأنت لا تبيع الذهب بالذهب إيه؟ ولا الفدة بالفدة أقول آه قال شنسكو إلا إذن بيدي تو كوي سكتي لا تبيع الذهب بالذهب كتي كاتا كيتانا kaga ai baka baka kyauta ba saboda duk ka hana sai da gwalagwalin ki duk a rufe magana sai da gwal da canjin gwal da exchange to kaga karshen yana togaciya ce dole ka abin nan la yuba'u nakh hatta yazhu kaga hatta yazhu la yuba'u nakh ba a sayar da dabino ce sai ya nuna ko har sai ya dauko bura sannan za ku iya cinikin sa amma yana tufansa ya fara yaya bai fara bai dauko nuna ba bai halatta ka zo ka wani ka ce zaka sayar masa shi don yana iya saya kuma ya ki ya lalace to kaga hadisin ce la yuwa'un nakhl sai ce hatta yanzu ko hatta abin nan hatta yanzu ko hatta yahmar ba a sai da dabino kaga in ka tsaya ba a sai da dabino ka takaita a ranka ka kawo matsala to shine sai ga wanda ya san abin da yake in ya kawo hadisi ya sanya zai takaita shi ce innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawa innamal a'malu bin niyyat wannan lafazi zaman kan sheki za a iya fahimtar sa koda ba a ƙara gaban sa wa innama likulli imrin ma nawa ba haka nan innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرة إلى ما هجر إليه تقوبك كاو قرشان سبا إنك تشي إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى مغانا هاتشكا أنا كما بذا سامون خلل با بذا سامون تتنقرنا با تو يا هلتا كوكا دوكي وإنما لكل امرئ ما نوى wannan ita ma jumlar cin gashin kanta take ma'anar ta tsaye take da gabanta bata dogara da abin da ya gabace ta ba dogara da abin da zai zo gaba ba to in ka takaita anan shi ma baka yi laifi ba saboda ma'anar ba za ta lalace ba shi yasa ya ce illam yukhilla al-baqi inda al-akthar in illam yukhilla al-baqi in takaitawa ba za ta sa sauran ma'anar ta gurbace ba kaga in zanto takaitawa za ta gurbata ma'ana to bai halatta ba inda al-akthari amma wannan a wajen mafi yawancin malamai malaman hadisi da wasu malaman hadisi sun yadda da wannan kuma a aikace kusan haka yake gudana kamar sayyid bukhari kaga ya daddatsa hadisai da taqdiul hadis gurgudan bukata ko hadisin da zai zo dogo ne amma a cikin sa akwai abubuwa da yawa da yawa kowanne ana bukatar sa a halin sa sai ka fade shi misali ka dau hadisi na biyu a cikin al-arba'un an-nawawiyya hadisan umar na jibril wanda hadithu jibril ya zo ya tambaye annabi sallallahu alaihi ya tambaye shi alil islam ya tambaye shi alil iman ya tambaye shi alil ihsan ya tambaye shi alil ashrat as-sa'a kowane abin cin gashin kansa yake in ka zo babin maganar islam zaka iya kawo wani bangare na hadisin umar in ka zo maganar iman zaka iya kawo wani bangare na hadisin umar in ka zo maganar ashrat as-sa'a zaka kawo bangaren hadisin umar ba tilas ba duk sanda ka zo hujja da wani bangare sai ka kawo shirka shi yasa imam al-bukhari kaga ya daddatsa hadisai za ka hadisi ya ambace shawuri sama da goma ma wani lokaci ya faɗe shi anan ya faɗi sake faɗe shi anan ko ina zai kawo shi gwargwadon gabar da yake bukata a gurin sabanin imamu muslim shi ya tara su a guri guda ko wani hadisi in ya kawo sai ya gama faɗarsa da lafazansa a guri guda kuma zai sake maimaita shi ba amma imamu bukhari saboda fiqhun da yake so ya tattara a cikin littafinsa sai rika daddatsa hadisi kowanne gwargwadon babin da yake bukata a cikinsa to wannan ya halatta illam yukhilla bil baqi illam yukhilla al baqi idan sauran ba zai samu ba zai bata ma'ana ba inda al akthari a gurin yawancin malamai to sai ce wa mna alidhi tuhmatin mutumin da ake da tuhuma a kansa musamman fi asirin riwaya a lokacin da ake ruwayar hadisi idan mutum bai fi karfin a tuhume shi ba saboda har yanzu bai kai matsayin da mutane suka sallama masa komai ba shi in ya kawo hadisi cikakke sannan kuma sai ya kawo takaitacce a wani majalisin za a iya tuhumarsa ko dai a ce can da ya kawo cikakke a shi karawa yi kajin ya faɗi iya inda aka gaya masa ashe da ya kawo shi jiya ashe har da wani ƙara ƙare mana kaga an tuhume shi ko kuma in ya kawo shi abin nan takaitacce sannan ya kashi cikakke a tuhume shi da ƙari a ce kaji jiya iya kaza ya tsaya amma yanzu kaga har da wani ƙari kullum kuma zai rika ƙara mana ku saurara kuke ba jiya kaji yayin da ya tsaya ba yanzu kaji wai har da kara mana kuma kaza to kaga za a tobe shi to sai suka ce to wannan shi saboda ya kubuta daga tuhuma kai ka a bashi in ya kawo shi cikakke to kai ya kawo shi ragagge ya ci gaba da kawo shi cikakke don ya guje wa tuhuma in kuma ragagge ya kawo shi to kai ya kawo shi cikakke fala yukammil khawfa wasfin bil khalal ya kawo shi ragagge to kai cike shi shi dan gudun kada a je a sifanta shi da aibi kada a jefe shi da wani aibi a ce da shi makaryaci ko a ce a'a mai mantuwa ne dan wani lokacin ya kashi cikakke gobe kuma ya kawo shi ba cikakke ba to a iya cewa a ka gama saboda ba ya da karfin hadda har ya manta jiya ai kaga da yake haddar tana ne ya kashi cikakke amma yanzu har ta zube to kaga nan ma zai samu matsala a irin wannan والخلف في التقطيع في التصنيف يجري واولى منه بالتخفيف التقطيع shine wanda baka yi magana na bukhari bukhari yana da ruwayar hadisi cikakke amma ya daddatsa shi ya kai shi babi babi babi babi to wannan shi ma wannan sabanin zai gudana a kansa shi ma a ce halal ya fi dacewa amma ce halal ne sama da ita wannan matsalar saboda shi asali ai yana da ruwayar musamman a cikin littafin yana da ita gaba daya littafi ne ya rubuta ka cokan wani gun ya kashi da yawa dukansa wani gun kuma ya yanko wani bangare a cikinsa kaga shi tuni an riga an san shi hadisin yana nan a rubuce kuma gashi ya kawo cikakke kuma ya kawo shi ne a ƙarƙashin wani babi kuma an ga abin da ya nufi da wannan babi to wannan ya halatta saboda ka shi ikhtisarul hadith dole ne a yi lura da batun ma'ana domin aka kawo shi ba ba da ma'ana ba aka kawo shi ba wanda bai lura da ma'ana ba yana iya kawo shi a cikin wani yanayi da zai bata da zai bata abin nan akwai cikin ina jin cikin sahih ibn hibban yayi wani babi man samma ahli alkitabi ma yakrahun dakhala an-nar man samma ahli alkitabi ma yakrahun dakhala an-nar da ya tashi sai ya kawo hadisin Abu Musa al-Ash'ari hadisin Abu Musa al-Ash'ari shine hadisin da yake cewa من أحد من أمتي يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل إلا دخل النار يد حديثك إل آه لم يدخل الجنة دم متمن da ya ji labari na cikin al'ummata bai yahudi ko ba nasari bai imani da ni ba ba zai shiga aljanna wannan shine hadisin cikakke sai shi kuma ya kashi da lafazin man samma a yahudiyan au nasraniyan ma yakrahum da khalil to kaga wannan riwaya ce da ma'ana da ta ba ikhtisarin hadisi ne ba ta abin nan kamar lokacin da shu'ba ya ikhtisarin hadisin da yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yataza'a naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an yataza'far ar-rajulu نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يا حنا نمجي يسا ترارن زعفران أجيكنسا ليتاشي سيتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر كاقا يا زما عام النبي يا حنا سا ترارن زعفران كاقا هم ماتا سنشي كينا وكاقا وانا اختصار ne wanda yake yukhillu bil ma'na zai jawo ma'ana gaba ɗaya ta canza ta shiga wani loko kuma daban ko a cire wani hukunci a kanta wanda ba haka yake ba na
قال المصنف رحمه الله واحذر من اللحن أو التصحيف خوفا من التبديل والتحريف فالنحو واللغات حق من طلب وخذ من الأفواه لا من الكتب في خطأ ولحن أصل يروى على الصواب مؤربا في الأقوى
na'am to anan kuma malam yana magana akan al-lahn da at-tashif da at-tahrif al-lahn shine kuskuren i'rabi na nahwu kuskuren li'irabin nahwu tashif shine kuskure wajen ajiye wato haruffa wato abin nan dugon haruffa wajen dugon haruffa tasif kuma shine canza kalma ko canza wasali gaba daya yace wahdhar min al-lahni aw at-tashifi ka guji lahan lahan shine kuskuren nahwu kaiwa fa'ili nasaba ko kaiwa maf'ulun bihi rufa ko majrur bihi kai masa rufa da sauransu wannan an san cewa ita shi ita larabci lokacin i'rab ne harshe ne na i'rabi ma'ana i'rabi yana taka rawa wajen fitar da ma'ana da zarar ka canza wasali to ma'ana sai ta canza ce an'amta alaihim da kace an'amtu alaihim ma'ana ta canza ka dawo kai kake yaban kanka bakon kai ba Allah to kaga wasali kawai ka canza na an'amta na wannan ta'un din ma'anarsa ta canza ma qultu lahum illa ma amartani bi an a'budu Allah rabbi ma qultu lahum muka ce ma qulta lahum shikenan ka canza ka canza ma'ana saboda haka lahan yana da yana yana da matsala a wajen a larabci yasa in kana larabci ake so ka kiyaye irabin larabcin shi yasa za ka yi mamakin mutumin da bai gama fahimtar nahu ba kuma yana karantar da mutane da tafi to baka sanya irin tabargazin zai ba saboda zai rika daukan abubuwa yana canza musu muhalli to shi yasa ake son mutum ya san gwargwadon abin da zai kiyaye harshensa daga lah na na nahawu ba ta akai sai ya zurfi a nahawu ba ya fahimci da ƙa'iƙul masa'il da ake saɓani kanin basiriyin da kufiyin a ya san manya-manyan buƙatu da ake da su ga wanda yake magana da larabci a cikin nahu san muhimman muhimmatul abwab a cikin nahu to wani abu yana da kyau karanta al'ajurumiyya karanta sharhin wasu daga cikin shuru ɗinta abin nan a sharhin alkafrawi saboda shi shi shi alkafrawi ya himmatu da abin da ya shafi irabin jumal da yake da suke ciki kawo jumal da suke ciki da irabin su yana da amfani wajen wajen wajen kara hashiyatul ashmawi ala al-ajrubiyya ihtama bil qawaid shi ma kaga zai taimaka masa musamman kawa'id wasu wanda ba ka same su a cikin mutawwalat to ba sai ya tafi nesa ba irin su sharhin sharhul mufassal na ibnu ya'ish juz'i 10 wannan ya yi nisa وهاشية ابن الصبان على شرح الأشموني على الألفية ruwan ya yi nisa da yawa sai wanda suke mutakhassisu to alakalla dai ya zanto irin su a jirubiya katsarun nada da shari'ar shiruh dinsa mutum ya dan bi su na kai ga alfiya ba laifi da shiruh dinta shari'ar ibnu aqil shari'ar ibnu hisham ina ibnu aqil ya fi sauki akan na ibnu hisham na ibnu hisham ya fi alakanta misalan da ayoyin alkur'ani da hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam to ya guji allahan saboda annabi sallallahu alaihi wasallama baya lahan yana magana baya lahan baya bata irami yana faɗin larabcinsa ne daidai shi yasa suke cewa kamar al'asma'i al'asma'i ana cewa inni inna akhwafu ma akhafu ala talib al-ilmi idza lam ya'rif an-nahw أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار yace babban abin da nake ji wa dalibin ilimin da bai san nahu ba tsoro ya fada cikin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya min ƙarya da gangan ya shiga wuta yace bi annahu lam yakun yalhan annabi baya lahan baya karya da irabi فمهما رويت عنه ولا حنت فيه فقد كذبت عليه da zarar kai ruwaya kuma kai lahan wato ka karya irabi to kai wa annabi karya shi yasa al-hammad ibn salama yake gaya ma wani almajirinsa yake cewa illa hanta fi hadisi faqad kadhabta alayya fa inni la alha inda ka kawo hadisi na karya irabi to kai ya kai mun dan ni ba haka nake ba Hamad imam ne a cikin harshen larabci a cikin ilimin hadisi sauraka ya kamata mutum ya san wannan wahzab min al-lahni aw at-tashifi haka nan ya guji tashif tashif kamar yadda muka ce a'ammu min al-lahn tashif shi da al-khat'u fi al-huruf bil naqd kamar albazaz da albazar kaga ra'un ce wanda wanda kuma zayin zayin ne bazaz bazar to ka guji kakka je ka yi lahan wajen canza musu kamar bashir da bushair wani a harakat ɗinsu kamar bashir da nusair bisin nusair bisin da nusair bisad duk wannan ka guji kada a samu wannan a cikin a cikin abin da dinka khawfan min at-tabdil wa at-tahrif ka guji waɗannan abubuwa don gudun kakka canza maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ka canza maganar sa wa at-tahrifi adafu tafsir ne wannan tabdil da tahrif da abin ma'ana ɗaya ne sai ka wani atfi ne na tafsiri ka guji waɗannan abubuwa don kakka jirkita maganar annabi ko ka canza maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam fannahu wal lughatu haqqu man talab ay man talaba al hadith koyan nahwu koyan nahwu da kuma koyan lugha ilimin lugha ka san abubuwan da suka shafi abin da shafi sarf abin da shafi balaga ma'ani wal badi' walbayan irin waɗannan fannoni na ilimi haƙƙi ne ga wanda yake neman ilimin hadisi kaga ashe mai ilimin hadisi bai ga ta zama ba ba zai ce yana neman ilimin hadisi ba amma ba ruwan shi da nahawu wannan na yan arabiya ne a'a tunda yana ta'amuli da wanda yafi kowa sanin arabiya haka ya kamata ya san nahawu saboda in ya tashi ruwayar maganar wanda yafi kowa iya arabiya ya kiyaye kada ya canza masa maganarsa ta yadda in ma ya canza ya san ya shiga wata gona daban sai ya ce auka makala da ya ji ya yi wani dan rikita-rikita sai ce auka makala sai ya kubuta to kaga anan su yi cewa ya haƙƙo man talab tabiri da haƙƙo yana nufin wajabci cewa haƙƙo wato wajibi ne kuma wannan al'izu ibn abdussalam abinda ya bayyana kenan cewa wajibi ne ga mutumin da yake koyon ilimin hadisi wajibi ne san ilimin nahu da luga domin kada ya fada wajen karatu ya karanta daidai ko wajen fada ya fada daidai sai ce wa khudh min al-afwahi la min al-kutub in kana son ka kubuta daga al-lahn wa at-tashif wa at-tahrif wa at-tabdil to ka ji hadisai daga bakin malamai kar ka dauka daga littafi kai tsaye domin za ka ɗauka daga littafi sai to ban kaura za ta faruwa yawanci za ka ga yawanci duk mutumin da ba gurin malamai karatu ba musamman ilimin hadisi to baya wahalar binciko shi wato gano shi baya ta wahala yanzu nan za ka je na karanta sunayen malamin ba daidai ba saboda shi suna ba a ma ijtihadi duk irin yadda ka kai ka sani ba ka yi suna ijtihadi inda kake zaton za a faɗe shi da daban ne da kuma za a faɗe shi daban sai an faɗa ka ce ka ni ko kaga da ba haka nake cewa ba ko na ibnu adi ka ce ibnu udai ka ce ibnu udai ibnu ibnu lahiya ce luhaya shi kuma lahiya ibnu lahiya hushayn ibnu bashir ya ce hashi to ire-iren wannan
في خطأ ولحن أصل
yawa sai ce wa khudhu min al-afwah ila min al-kutub zaka ka karbe shi daga malamai ba daga littafai ba yasa zaka ga al-auza'i yana cewa kana hadha al-ilmu fi sudur ar-rijal falamma dakhala fi al-kutub dakhala fihi man laysa ahlihi kana hadha al-ilmu fi sudur ar-rijal da ilimin nan a ƙirazan mazaje yake bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm falamma dakhala fil kutub yayin da ya shiga littafai aka dawo ana ta rubuce rubuce dakhala fihi man laysa man laysa ahlahu sai wanda ba ahadin sa ba shi ba ya samu shiga saboda kawai zuwa zai kasuwa sai littafi ba wanda zai hana zai zai hana shi ya saya inda ya je da kudin sa za a sayar masa yau yau din nan yana da kuɗi sai ka ta fara labirarin da duk garin nan ba shi saboda haka in ya shiga ya ta karatun sa amma fa karatu da abirkice a hargitse saboda haka hannun hargitsin kuma zai zo shigo da shi cikin jama'a ce ai ya karanta ta rigiba da shi so saboda haka shi ilimi ana ɗaukan sa daga qadiman qalu la ta'khudhu al-qur'ana min al-mushafi ولا الحديث من الصحفي لا تأخذ القرآن من المصحف كك جك كوي القرآن daga wanda buɗe alƙur'ani kawai ya koya shi kaɗai ba karantar da shi aka yi ba shi kaɗai ya ɗauki alƙur'ani yana karanta har ya koya kakka je gun sai koya maka don barnar da ya koya haka zai koya maka kai ma wadda ilmi min al-sahafi al-sahafi nisba ce ila sahifa ba kamar yadda suke suhufi ba sahafi bai fathi sin ana nisba ne zuwa ga mafrad ba ga jam'i ba wala ilmi min as-sahafi kakka ce ka dauki ilimi ba wai kuma fasara da jarida kakka ce ka dauki ilimi daga kalmar sahafi min as-sahafi ba ana min alladhi akhudhu min as-suhuf wanda yake zuwa ya bude takaddu anan zai yi karatun sa ba gaban malami ba to wannan tamashyikhus suhufi wanda babbakar abu zaid a cikin littafinsa ta'alu ita magana a kansa shi ne wanda yanzu ya yi haɗu yawa kaga mutum ya zama malami amma ba wai gurin malamai ya je karatu ba a'a wani ma yanzu a pdf wani ma ba a pdf ba a facebook yake karanta ba shi kenan ya zama malami wani a youtube kawai iya youtube ba inda ya tafi neman ilimi masu mu yanzu a yi to su a su suna su gabi nan ne da bambanci ga wanda zai tsaya shi ba malamin tare da shi shi ma na youtube din yanar ya tsaya shi ma da matsala ya rika zuwa wurin karatun za mu bar dama nan gaba za a zo a rubuta tambayoyi kuma za mu ansa a can kake a youtube waye san da kai to galibi kuma duk wanda suka yi karatu min afwahi rijali sun fi ladabta sun fi ganin girman ilimin kuma sun fi ladabta masu ilimi sun fi girman masu ilimi sabanin waɗanda suka yi wa abin dirar mekiya hawan kawara to waɗannan ba sa darasta malamai ko kaɗan saboda ba san kimarsu ba amma wanda ya zauna gaban malami to baya ga karatu kuma zai samu ladabi saboda haka duk inda ya ga malami zai girmama shi don zai tuna nashi malamin to wannan shine bambanci to wannan kaga abu ne da tun a da can suka rika wato tsawatarwa a kansa cewa kai karatu a gaban malami
قال المصنف رحمه الله ثالثها ترك كليهما في خطأ في خطأ ولحن أصل في خطأ ولحن أصل يروى على الصواب معربا في الأقوى ثالثها ترك كليهما ولا تمحو من الأصل ألا من تخلا بل أبقه مضببا وبيني صوابه في هامش ثم إني تقراه قدم مصلحا في الأولى والأخذ من متن سواه أولى نعم to anan baya maka magana akan lahan shine samun tuntuban irabi na nahawu to sai ya zanto al'asul ɗin da yake hannunka mun yi maganar mai ake nufi da asul asalin kwafin littafin da kai ruwaya daga malaminka sai kaga a ciki akwai lahan kaga ba daga gare ka bane daga asalin abin da kake tunkaho da shi kaji daga malaminka to in ka tashi ruwaya za ka canza ka da da shi daidai ko ku a'a za ka ruwaice shi yadda yake a haka to wanda ita ce matsalar da zai yi magana kanta in ka samu lahan wato tuntuɓar li'irabi a cikin asalin littafinka yaya wajen ruwaya za ka yi za ka ruwaice shi kamar yadda yake da tuntuɓan ko ku za ka gyara ka sa biro ka gyara me za ka yi shi ne ce fi khata'in wa lahni aslin yurwa ala sawabi mu'raban fil aqwa fi khata'in abin da ya shafi kuskure kuskure da ya faru na tahrifi ko na tashifi wa lahni aslin ko kuma aka samu lahan don tubar irabi a cikin asalin nuskar da kake jin kaji hadisi da gareta yurwa ala sawabi to ka tashi kai yi ruwayar za ka yi ta ne akan daidai an gane ba za ka ruwace ta bade da lahanin kai za ka gyara amma ma'uraban tare da bayani an gane ma'uraban ai mubayyanan tare da bayanin abin da ya faru a asalin littafinka ka ruwace shi daidai sai ka ce amma waƙa fi asali kaza saboda watakila watakila abinda kake zaton cewa ko kuskuren ne wani in ya zo ya masa faɗi wajahinsa a larabci kai ka istishkalinsa cewa ainihin ba haka ya dace zama to wani ya zo ce a to ai ana hau akwai irin a larabci akwai irin wani akwai lugar suwa da suwa da suwa ne kaga in kai gara ka kaga garan abin nan me ake cewa abin nan gangar abzanawa to shi ne ce mu'raban tare da bayyana abin da yake daidai abin da yake asalin fil aqwa ay fil qawl al aqwa fil qawl al arjah kaga akwai sabani kenan amma a magana mafi karfi a zance mafi karfi zaka zaka fade shi zaka yi ruwaya sani al sawa amma kai bayanin asalin yadda yake wannan shine zance al aqwa shine zance mafi karfi kaga shi nan akwai akasinsa kenan amma ya nade shi kamar yadda muka ya nade wannan kaulin na biyu saboda kai za ka fahimci tun da ce fil aqwa kaga akwai kaulin da yake sabanin wannan shine cewa za ka ruwaici asalin lahanin yadda yake in yaso sai kai bayanin ka ce amma ina ga kaza ne an fahimta thalithuha kauli na uku tarku kilaihima tarku kilaihima ka bar su duka biyun wato ka ambaci duka biyun ka ambaci daidai a ka ambaci kuskuren ka ambaci daidan wancan na farko ka ambaci daidan tare da bayani wannan ka ambaci kuskuren tare da bayani wannan ka ambace su duka biyun kawai ka ambaci abin da yake akwai sannan kuma ka ambaci wanda kake ganin shine shine da shine gyaran wala tamhu min al-asli kaka shafe abin da yake cikin asali kada ka shafe abin da yake cikin kofi dinka kaka sa biro ka shafe shi kace zaka rubuta daidai alaman tukhila ay ala al-qawl al-mukhtar a bisa magana da take a bar zabi wacce ita ce malamai suka rinjayar kan cewa duk abin da ka gani a kuskure a littafinka to ko da kayarwa ya sa'alar sawab to ka faɗi kuskuren ka kuma ka ce za ka shafe wancan daga cikin asalin littafin naka bal abkihi ka bashi yadda yake mudabbaban ka yi tadbib tadbib shine ka sa alama mun yi magana sa karatunmu na can ka yi alamar sadun amma ba wacce za ka yi wa tsotsiya ba sadun ce za ka ja ta haka shi ne tabbib in ka ja sadun haka sai ka zai hamish sai ka rubuta abinda kake gani shi ne daidai an gane wani ana kiran shi a tabbib wancan karin ina jin har rubuta yadda ake yin sa min yi sannan ya ce wa bayyin sawabahu fi hamishi in ka yi tabbibi ka yi wannan sadun din wacce ba ka yi mata wutsiya ba kawai da ka ja sadun haka sai ka koma gefe ka yi irinta sai ka yi bayani shi ne hamish hamish gefen littafi daga dama ko daga hagu daga damar rubutu ko daga hagu rubutu sai ka koma sai ka faɗi abinda kake ganin shi ne daidai ɗin kakka goge na asalin summa in taqra'uhu qaddim muslahan fil aula ثم إن ثم إن wannan shine suke kira at-tadmin galibi rajis da waƙoƙin muwalladin suna yawan tadmini baitin baiti ya shiga na gabansa ƙarshen baiti ya shiga na gabansa ƙa'ida wannan aibi ne a waƙa ka kawo baitin da ma'anarsa ba ta cika ba sai an haɗa shi da baitin gabansa to a ƙa'idar waƙa wannan aibi ne amma a irin wannan rajis an halatta saboda abubuwan da ake so a faɗa wasu abubuwa ne takaitattu mutum ba zai sakarwa kansa linzami ya yi ta magana ba kai dole akwai abin da dole ba zai wuce shi ba kuma sannan tana yin tsawo sai ya sassa sai aka halatta cewa mutum ya iya yi a ciki shi ne summa in taqra'uhu qaddim muslahan in ka tashi karantawa ka gyara littafinka a can gefe ka faɗi daidai ɗin to in ka tashi karanta abin da ke cikin littafinka to ka fara karanta daidai ɗin a wajen karatu ka karanta kuskuren sannan karanta daidai ka karanta daidai ɗin sannan daga baya ka ambaci kuskuren da kake zato saboda suka ce akwai watakila wani wanda in ka fara gabatar da kuskuren zai ɗauka shi ne daidai amma ka fara gabatar da daidan kai bayanin kuskuren sai ya fito masa ma'anar sosai sai sa suka ce to kai kaddamar da muslahan wanda yake a daidai din fil aula amma magana da take ita ce aula ita ce magana da tafi rinjaye ma'ana akwai magana akasin wannan da take cewa ka fara faɗar kuskuren sannan ka faɗi daidai amma dai magana da tafi rinjaye ita ce ka fara faɗar daidan wanda ka yi gyara sannan kuma sai ka faɗi kuskuren da kake da ka gani wal akhdhu min matnin siwahu aula amma ka dauko gyaran daga wani matanin tarwayar wani yafi a ce kai gyaran da kai kanka to maimakon kai ijtihadi kai wajen gyarawar ka koma ka duba matanin watar wayar da ta zo da abin daidai ka faɗi yadda inda ka samo gyaran daga matani yafi a ce kai gyaran da tunaninka ko da ra'ayinka domin kana iya yin haka ta sabanin kuma ya zanto kuma abinda kai din shine ba ba daidai ba sabanin idan komawa kai ka dauko daga daga watar waya to wannan aula don kai zanto ka kaga wa annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda bai faɗa ba kamar yadda ka san gari kamar ka ce alkur'an tafsirin qur'ani bil qur'an ce ga qur'ani anan ya zo da wani abu ka kawo fassararsa daga wani daga wata ayar ta alkur'ani yafi akan inda kawai kai ijtihadinka ko hadisi garibul hadis ka fassara shi da wani hadisin da ya zo da abin ma'anarsa karara wanda za ka ga hafiz ibn hajar a cikin fatul bari da sauran malaman shuruf suna wannan sai kawo lafazi wanda yake mubham ne ko garib ne to za su kawo wata ruwaya da take fassara wannan lafazin to wanda ya fi ƙarfi akan su yi fassara da ijtihadin su ce suna ganin kaza ake nufi in ka kawo shi a wata ruwayar ka ce ai gashi a wata ruwayar ma ya fito karara to wannan ya fi to wannan shine abin da ya shafi samun lahan a cikin asalin littafinka ya za ka yi ta'amuli da shi lokacin da ka zo ruwaya to kuma ana cewa lokaci ya yi za mu tsaya insha Allah sai karatu na yamma abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana waɗanda suke da tambayoyi duk abinda ake da iskal a rubuta tambayoyin a rika tarawa muka zo darasin ƙarshe za mu bi tambayoyin da suka shafi karatunmu kada ka rubuta fatawa ka rubuta fatawa karatun da muke yi shi za ka rubuta tambaya a kansa in ka rubuta fatawa ba abin lokacin an sata nan saboda ka za mu tsallake ta amma karatun da aka yi anan wanda yake da wani ishkari ko wani baiti ko yake da wani abu da yake gani ya ci karo da abin da aka rubuta a nan da ya shafi karatun to sai ya rubuta a takarda insha Allah in aka zo darasin karshe za a ansa waɗannan tambayoyin bi iznillah abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh شكرا يا شيخ جزاك الله خير